Hajiya, um, kin gaya mini labarin uh, kin ambata uwar Lord Lugar da uwar Churchill. Za ki gaya mini labarin su?
Uwa,
Uwar, um, uwar gidan Lugar, uwar gidan Churchill.
eh, uwar gidan Luga da jan dai Kaduna nake ziyartar su. Wannan kuwa ta cacal nan ta zo gurin sarkin Kano Abdullahi ya aiki aka kirawo ni.
Aha.
Na zo gurinta, na zo na shaida wa matansa. Su hudu kowanne muka je can farin gida. Wajen nan na kusa da abba.
Mhm. Yes.
aka gaggaisa da ita su ta tambaye su tana tambayar su labari suka ce lafiya don ba wani abu ba hadda ta tafi ta kawo mana kyauta da ni da wasu kwalabar turare kowanne guda daga ingila ta aiko mana da shi kyauta ni na ajanawa na kai ɓoyo na ce sai na yi aure ban auren ban ko mage ko menene ya suka yi da shi gidan da na kai ajiya sai suka ce wai mage ta yi ɓarin kwalaban sun mutu na ce to wannan ko kaduna muke zuwa gurin nake zuwa gurin ta matar caca wai matar lugard to hada hada shi wazirin ingila ya mutu sai na dinga kuka na saba da su
Mm. Kikan yi ziyara da yawa a su lugar a Kaduna.
a kaduna ba eh, na zuwa harshen ti
har da hira.
eh kuma da ya tashi sai mu tafa ma
Aha, ya Mr.
kama mustapha mashi kuma da sannan muna yara nan ya raddin anan kano Mhm.
to shi ne da kuma ya samu girma yake zuwa can katsina da aka kai na aure ya ce ya zo ya ga da sarkin garin da ya zauna ya ji daɗin sa to kuma da- da zai tafi sai ya gaya wa mr gawas da zai tafi wajen ko amurka ne ya tafi ko ina Ak- ya ce an maishe shi can ya tashi daga yin gwamnan kaduna to shi ne ya sani a hannun mr hama wai Mr. mr gawas da mr hama ya ce shi kuma in s- in ya tashi tafiya ziyartar katsina za su su je su gaishe ni da uwar gidansa sai su bi ta sokoto sai su zago ta cikin jejin nan na hanyar katsina sai su zo kuma in mun tashi ni kuma in musu rakiya muna kwana muna tashi su ma ni ƙasar katsina to sai mun zo iyakar kano sai mai salama da su sai su tafi su ta- wuce kaduna ni kuma su bar mu nan tare da mijina mu koma gida ko da wani abu sako gurin sarki alhaji uban wannan sarkin to sai su ce an je an gaya mana sarki kaza kaza kaza amma mai ɗaki kya- kina da wayo kina da hankali kuma ba ki da tsoro ko meye sai ki faɗa gaskiya ki je ki gaya wa sarki ki ba shi magana kada a yi kaza kada a yi kaza to sai mukan tambayi lokacin da za mu zo kwallo nan kano to in mun zo ni da sarkin katsina shi ya turo ni in fara yi wa sarki magana sannan shi kuma in sun sadu ya gaya masa ga yadda za a yi ga yadda za a yi
To, kikan game da uwar gidan lugar Yes.
da yawa ko amma ita ta ah, Churchill sau da ya kare.
Eh,
Da kunin yin hira da uwar gidan lugar kun yi amfanin harshen turanci?
sannan ni sai dai abin da aka wani ya gaya min, sai dai mijinta ya yi min tafinta
Ani Eh, sai- sai sai a sa a yi min tafinta
tafinta, eh ban fahimta ba.
biki san tafinta ba ta faɗa da harshen garinku Aha,
a samu bahaushen da ya iya harshen garinku ya ji ta shi ya mayar min shi ne tafinta Tamma, madalla. Kalma mai sani wato fasarawa. An yi amfanin kalmar fasarawa. An fasara.
Eh, ya gaya min da hausa Ai, to na fahimta. Eh, madalla.
to suka dinga cewa ya za a yi a kafa makaranta Ka- ko suna da makaranta mutanen su duk sun yi karatu kuma har Mm-mm. mutanen Mm-mm-mm, uke ne da busa su sun ɗauki 'ya'yansu sun kai can Ikwe sun sun yi makaranta to ɗan arewa kun ki karɓar makaranta in ba ku karɓi makaranta ba za mu sa waɗansu su zo su mallaki ƙasar ku su zama su ne a kan ku yanci to mai gida ai sai ku tara sarakuna ku yi shawara da su dalili da aka yi da sarkin katsina yake zuwa ya ɗauko labarin sarakuna abinda gwamnan ikon ya gaya wa gwamnan kaduna gwamnan kaduna ya gaya wa sai ya tara ya sai ya gaya sarkin katsina shi zai aiki wa kowanne da takarda ga abinda aka ce ga abinda ake so a yi To, sai na ce to gara kowanne a dinga tara su ana magana gaba daya ko za su yarda ko ba su yarda ba kuma kun kwaje to sai aka ce kantoma ya yanyanka heguna ya ba kowane sarki duk kowa ya gina gida inda za su- su dinga zuwa in shekara ta yi a taro a yi mitin sai aka shi ne dalili shi rugard ya bar a- a- a yi mm, house din lugard na magana da za a tara a dinga yi To, shi ne dalilin aka ba sarakuna duk gidaje a kaduna shekarar da za a soma sarkin kano nasa aikin gidan bai gama ba sai na ce to mu in mun je sai mu shiga gidan da muke sauka da gidan sarkin hausawa sarkin kano ba zan yarda ya haya ba sarki ga ga gidanka ka gama sai dai shi ya shiga ciki ya ce to da aka tashi taro sarkin kano ya sauka gidanmu mu kuma muna gidan sarkin hausawa To, in safiya ta yi za su tafi gurin mitin sarkin kano ya zo ya sauka nan ƙofar gida a sa masa kujera a sauransu na na taro sarkin bauchi sarkin ilori shi a tana ibira da duka su zo su taru su su tashi gaba ɗaya su tafi hausa mitin sai aka ce to ya za a yi in an zo an yi shawara sai shawara ba- ba ta yiwuwa waɗansu sun yarda da makaranta waɗansu ba su yarda ba. to a kan zancen makarantar nan dai aka kafe ta mata
Aka- Aka me?
aka kafe Kafe?
eh ba ki san kafewa ba wannan su tura sun ce sai matan arewa sun yi ilimi a sa su su ilimi su kuma sarakuna suka ce to idan sun sa 'ya'yansu ma ilimin nan sauran jama'a ba za su yadda da wannan ba yaya za a yi sai aka ce to a dai ƙara jinjintawa to ana nan kullum ana wani mutum duk shekara to ba a samu dai sa'a ba sai lokacin da brown ya kama aikin gwamna a kaduna to sai sai aka ce to sai sai a yi shawara da mai ɗaki wata hanya ta ga ta dace to sai aka ce in je shan shan ti ana kira na to dama in mun je kaduna in ma ba a soma taron sarakuna ba sai an aiki 'yan sanda sun je sun mun fara ti kofar gidan da muka sauka sai ni kuma sai in kawo goransu kan ashirin in baya sai su je su shaida wa gwamna sun- mun je mun gaida uwar gida tana gaishe ka tana gaida uwar gida to ga abin da ta ba mu ya ce madalla to sa'idin nan sai aka ce in je gidan gwamna da muka tashi ba mu- ba mu san gidan gwamnan da ya koma ba ashe yana tsofan gida sai na je na fada gidan wani bature muka sauka yana eh, yana bacci A- ya tashi da turanci waye waye na ji a yawwa sai suka fito da boyinsa sai na ce ni ce mai ɗaki a gaya masa gidan gwamna nake nema ina lafiya lafiya lau Mm, ba gajiya ba da so na zo nan ba tamani nake nan ne gidan gwamna sai ya mayar masa sai ya ce to shi kenan shiga motar su a kai su ya shiga motar mu ya kai gidan gwamna jikina na rawa na yi kuskure ya fito don ya yi faɗa to kuma sai abu ya zama ba ba faɗa
Gani ma waje to ke sai kana muka ne.
je Shi ne na tawar nake dariya.
ma mm, mm, mm, muka je sai na je shan ti to sai aka yi shawara yaya za a yi Ayyo Allah. Nake Ah, komai sa.
kai ba komai ni a zan ji ciwo ba.
mutan arewa su su yi ilimi za fa mu kawo waɗanda za su mallake ku na ce a'a na gida Gafara ban ji ba.
za su kawo wanda zai zauna ƙasar nan ya mallake mu na ce mai gida ban yarda ba Nake ba zan yi komai ba rabona ne bai shiga ba.
to na ce ban yarda ba Nake ba ni magin.
ya ce dan me na ce dan mu yanzu in sun mallake mu ba mu da tasiri kenan a ƙasar mu ya ce "A, to kun- mm, kun ƙi- eh, mata kun ƙi ilimi sai na ce to sai mai gida in kun je gurin shawara ku matsa wa sarakuna lallai a kawo baturiya ni na yadda zan karbi makaranta a arewa ya ce kada mu jefa mu biya kudin baturiyar da za ta zo nan ba ku ilimi abu ya lalace mu ba ga kudin gwamnatin ingila ba ba ga ga iliminku na ce a'a na karbi makarantar nan na faɗa zan karbi makarantar nan da sunan allah allah ne mai taimaka ta
na gani
sai ya ce na ce in dai kun shawara sun ce sun ɗauka ni kun ce ni na ce ni na- ni na ɗauka sanda muke zuwa dubo to shi kenan sai a kawo malaman mu fara mu gani amma in allah ya yarda mai gida na yi maka ƙarya da bakina lallai gaba sai sun sai makarantar nan Ni ce eh mai ɗaki haka kika gani ya ce "Eh." na ce ubana da ya- aka kawo rawanin dogarai aka bashi Ya- ya ce yaya za a yi a yi dogarci wai wanne iri ne wanne A dogari?
dogari masu rigar nan ja da kore daidai idan an yi abu sai suka sai- sai suka ce je kaka jarraba sarki in ji digo ya je ya zo ya ya tara mutanensa a fada nan sai suka ce a'a ran sarki ya daɗe mu ba za mu sa jan riga ba da jan rawani ma da nake miki dariya haka kaza ne wato jan abu ai wuta kenan suka kwabo na na siye shi ko ba kauye zan Jan
jan abu red kai kauye abin wuta ne.
wai abu wuta ne yake hudu su ne hudu su ne Fasin yarda ba.
Eh, sai ce to shi kenan a kwashe kayan a mayar cikin gida aka kwaso kaya aka mayar cikin gida sarki ya tashi aka kwana da daddare gari ya waye sai ya ɗauki jan rawanin nan sai ya naɗa a kansa sai ya fita ana fiye da shi zai je ya zauna kan karagarsa ta fadanci to kuwa sai ya hango jan rawani waye da jan rawani Ban ji ba, sai a ban ji ba.
ce waye da jan rawani Aha,
in ji su bayin sarki sai aka sai sai a ce "Au, ai ka gashi can jatau ne da sauri.
Mm. haka suke gaya masa saboda fari ne sosai Aha.
sai suka ce ai jatau ne jatau to da ka zo ka faɗi ka yi gaisuwa sai ka ce ran sarki ya daɗe tuba nake a bani rawani ya ce in sun karɓa ta ya ce to gaba 'ya'yanku sai sun saya ko jikokinku na ce to ni ma akan haka na na ɗauki makarantar nan Mhm.
Allah ne zai taimake ni Mm.
a kafa ɗaya a katsina a kafa ɗaya a kano Kai.
idan sun kai yadda za a canza su wata babbar makaranta za a yi babbar makaranta to in kun shawara da ni a kafa babbar makarantar 'yan mata a sokoto
Har Sokoto.
Eh, Kai.
aka kafa babbar makaranta ku a sokoto
Ah, A shekara nawa ki- ko kin tuna?
ai ai ba zan iya tuna shekaru ba da daɗewa Mm. Amma tare da Baram. Da eh su. Mhm.
ka- kamun a- kamun a yakin soji ma mun daɗe a makaranta Mm.
yakin jamus Oh, kafin ya kamun gaji.
yakin jamus mun daɗe Amma bayan da Turawa sun zo watakila. mm, ah, Alif da dari tara da goma.
zuwan turawa
A'a, a wato shekara bakwai bayan da turawa suka zo.
bayan da turawa suka zo sun shekara bakwai
Ko? Ko shekara goma? Amma kina nan kano ko? Ko kina katsina?
A'a, ni da aka kai ni katsina da shekara bakwai
Aha, to, kina katsina. Daga katsina kika shirya aikin makaranta eh a nan a katsina eh
a nan kano watakila kin haka gani a yi hakuri a nan kano a makaranta kusa da shekara ne
a'a makarantar gidan makama oh gidan makama aha kusa da nan eh Eh, a katsina fa a katsina cikin gida ne cikin gida eh shamakin doki na sa aka ɗiba aka yi mana ajijjika da komai da komai
Hmm.
wato aikin je katsina ko Eh.
gidan sarki eh amma ban gani daidai ba to wajen inda aka ce gidan ganye to nan ne makarantarmu sai in je in in tambaye su Eh, suna da mini eh, Ah, da-
nan ne sarkin katsina yanzu duk da wancan ɗin da na gwagwan da ya yi wannan ginin da wannan ɗansa da ya gaje shi to duk makarantarmu ce Mhm, mhm, mhm.
da Yaya, shamakin doki
muna da baki ta hajiya yaya kun shirya a su makarantu
makaranta da aka kama turiya sai sarki ya ce a shige da ita wajena aka shige da ita ɗakina Mhm.
ta ce to za ki gaya wa sarki a nemar mana teburorin da za mu yi aiki da kujeri to a masallacin gidan na- na- na- na- na da ka- kamun ki shiga cikin gida akwai masallaci na nan to nan muka soma sai aka je aka yi wasu na gobe su kuma aka je aka sake musu masallaci da ka can waje kaɗan cikin dai gidan sarkin ne
ban sani wannan masallaci ba yana nan a cikin wajen yankin shigo sauran kofar gidan farko to ga sarari nan kamar za ka sha makin doki to akwai guri na nan inda yake a rufe haka to nan suke mm, mm, masallacinsu suke abin nan suke sallah Mhm, tun- eh eh eh, na gani to da muka daina makaranta nan shine suka komo makarantarsu sai aka sa mm, mm, injin ɗin lantarki da, da sarkin katsina ya sau a can ingila da muka je aka sa lantarki duk kowa aka saka masa a ɗakinsa
sai an yi karatu can eh a dakansa eh to shine to sai aka je aka aka yiwo teburori nan da nan a mm, mm, gidan sana'a workshop
yes
to sai ta zo ta ci to wannan ba zai ishe mu ba aka fitar da hatsi daga wani ɗaki a nan sararin aka share shi nan da nan aka shafe shi aka kuma sha- share wani ɗaki shi kuma aka maishe shi suto na ajajen kayayyakin aiki To, sai ajinan ya zama aji uku kenan to ajinan uku ba zai mana ba to sai sai na ce ai sai a yi sai a yi za- sai a sa zana a yi ɗaki aka yi rumfar zana Aha.
ta zama aji to sannan baturiya ta ce to shi kenan in koya miki yau ke kuma ki koya wa wannan aji madalla madalla dabara ne
to sai na ce to sarki ni ni ni kaɗai mu bi ba za mu iya abin nan ba amma ya kamata akwai waɗanda suka yi karatun arabiya a nan cikin iyalinka kwarakwaranka ka tambaye su inda mai so don ni yanzu in na ce sai su ce ni ni na tilasta su amma kai in ka tambaye su mai so sai ce na sai aka tambaya sai aka samu mutum uku sai ta kwanta
to da su muke juyin aji arewa kabarta
ina ina koyar na fita wadda kuma sai ta shigo ta canje ni Ka.
wata kuma ta canji baturiya mu tafi muna kicin dabarun yaya za a yi ya za a yi mu biyu Mhm.
to har makaranta dai na ce sai a neman mana guri sai suka ce can wajen tirenin wajen nasarawa sai a je akwai makaranta a koma na ce a ni ba zan koma waje ba auje ni dai ni nake duba gida idan wani ba shi da lafiya ni zan aiki a kira ko likiciya ko mijina ba shi da lafiya zan yi in taso daga can in san abin da aka yi a cikin gida na ce sai dai a yi mana gini a nan musulmin kenan aka ɗebi shamakin doki aka yi wannan na ce in makaranta ta yi ƙarfi sosai kowa ya iya to shi kenan in kun kwashi makarantar ku kai can ni in zama abokiyar shawara to shi ne
Ku bi kisas.
to shi ne sai shi sarki na ce to yara fa in sun yi makaranta ba su da abincin da za su ci yaushe za su koma gidajen
Saboda nesa ne.
Eh. na ce sai ka ba da hatsi ka kawo waɗansu mutane waɗanda za su dinga yi musu abinci aka kawo waɗanda za su yi aiki a kicin ya kawo bukukuwan hatsi duk abin da ake nema ya kawo ni kwa na ce to ni ga cokula da forks da farantai na samu su abinci kuma sabulu sai in magana da do sai ya sa a je a sawo mun akwatukan sabulu da kanin kano a kai can da muke son saƙa kuma sai in ba wa do list ɗin takarda in ce to a je a sayo mun ulu wanda za mu dinga aiki in gwamna ya je zai duba makaranta in ya gama ni zan yawo da shi ni kuma zan bashi littafi lalle ya samu na hannu ya zo ba kwantaka da baturiyanmu ba ta da lafiya ta taho nan kano ni aka bari to tun da bani da zurfin ilimi ban da dai abin da ka sa kanka kake neman kwaikwayo dai don kar a kwace mana ƙasa da yaushe zan rike makaranta in sarrafa in ce ai wannan ai wannan habaturiya ta samu lafiya ta komo har gwamna ya zo ba in- in- in- in duba makaranta ba baturiya na ce ni ce baturiya mai gida Gaskiya.
a kai ta dariya ya ce to sai ki ki ki yawo da mu ya ce to in mun komo fa za ka sa hannu ya ce i zan sa shi sarki ya taimake su da wani abu ni kuma in taimake su da wani abu ya'ya a kawo su ba wanka ba wanki na ce sarki ka taimake mu da bahu kuma tankin nan da ke nan ya kamata ka sa a sa famfo inda za mu dinga murɗar ruwa muna yi wa 'ya'yan wanka da wanki na ce wuya Har wahala ya ya yi girma daga wani abu sai biyu sai uku sai an kara wahala.
sosai
Dalibai nawa? Dalibai nawa ne a cikin?
farko dai da mutum saba'in muka soma Aha, Saba'in da saba'in yawa ne.
da aka shirya tebur sai na ce wa sarki ya ce to ya za a yi na ce yadda za a yi idan hakimanka sun zo da ma'aikata ka gaya musu duk kowanne mai- mai ya mace biyu ya baka ɗaya idan yana da hudu ya baka biyu su ka hakimai da su da iyalansu na can su kawo ya'ya ko wani ya kawo bakwai ko wani ya kawo takwas wanda bai ba ka bai- wanda bai kawo ba bakin lawaninsa in ma'aikaci ne bakin aikinsa to da haka rana ɗaya muka samu mutum saba'in Ba ta fita waje ma ta kunci ko mun dankali.
aka kafa makaranta aka yi ta yi
Mata ko mata sai mata kawai.
eh, waziri ya kawo akari ya kawo matawari ya kawo duk dai suka ta kawowa sai kowa ya ce to su ma sun kawo balle mu to 'ya'yan talakawa da na so jawo hankalinsu wanda ya gama aji bakwai sai in ce to shi kenan in an neme shi asibitin baya in an nemi likita ta zo ta ce min to ina neman nas wanda zai iya taimaka ta ko da rubutu zai in ce to ga ai- yan aji bakwai sun gama to sai ki zaɓar mana ki nemar mana wanda kika san zai iya aiki to sai in nemi waɗanda zan sa in in ce to ga su gobe za a kai su asibiti gurinki kuma ku dinga biyan su iyayensu ko sa ji daɗi in waɗansu suka ga 'ya'yan waɗannan sun yi kyau suna da abin hannunsu gobe su waɗansu sai su kama na 'ya'yan da za mu mu mayar maimakin waɗannan to da haka aka tara 'ya'ya sai suka dinga "Ah, da Allah jiyar wancan wai har murjani yanzu gare ta a wuya da zannuwa wadda tana cikin wadata ita tana cikin wadata "Ah, to ma'aiki ce ta kai su aikin asibiti ni ma na je gurin ta in roƙe ta ga 'yata kan ce kawo Ayo.
wallahi da haka aka kafa ma- makarantar nan ta arewa nan gidan makama da aka sa su suna suka kusa dukan ba- turawan da ke koyar da su Oh, kuma sai su zo sai su gaya wa sarki ƙarya su ce turawa ne su kai musu to makarantar sai ta dinga haka haka haka da me?
kamar za ta fashe Aha, to.
sai baturiyar ta je da Banko?
a'a su mutanen Ah, to.
in mutane sun kare a makaranta ina makaranta sai ta je da in- kamar za ta yi min kuka na madaki ki taimake ni ko ki zo mu tafi kano ki je ki gaya sarki yara duk abin da suke gaya masa ƙarya ne ni kuma yau sun kusa duka na ni kuma na zaro mota ta na taho nan gurin ki sai na ce to shi kenan ga yadda zan yi ki samu ku samu sauki tun da ni na nemi kafa makarantar nan ni ba zan yadda ba ni in gyara garin wani dan ina aure nawa gari ya lalace kuma komi za a yi ta za a yi sarki ne ya ya- ya- ya ƙi makaranta shi kuma bai san abin da ake yi ba sai na ce na- na- na ce tsaya in ba ki takarda na ba ki takarda na ce ki je ki gaya wa sarkin kano ya aike rini yarinya tana nan tana aure Labari ba na cin tuwo ne za ta samu wuda.
a gaya mata ta zo muna neman ta gobe a ba ta aikin makaranta ta kula da makaranta ita ma galibi waɗansu ma'aikatansu ita- ita- ita ta dinga koyar mu da su ta je na ce to yadda na riƙi nan katsina kada ki yadda makarantar gari na ta fashe ki tafi ki je duk abin da kuka yi duk wata ki zo ki gaya ki rike makarantar nan tsakanin ki da Allah ta ce to gogo to tana tana makaranta kuma hamijinta sai ya ya ji zafin matarsa tana ta fita tana ta tafiya makaranta sai ya ce ya sake ta sai na ce ta je ta gaya mu sai na ce kuma cikin gida sai ta ko ta zo ta gaya sarki aka ba ta gudi ta zama take ta fitikin aiki tun musu buka wadda to har allah ya sa aka shiga yakin jamus ai kina jin labarin yakin jamus ko to ya zama duk ba sauran bature a a nan kano duk sun tafi sai ita yarinya ta mai mana ita ce rike da makaranta har aka yi yaƙi aka ƙare ita ce kamar zaman bature ni kuma can ka tsina haka to amma muna da baturiya ɗaya a lokacin ba ta tafi ba ita sai dai in an ce za a je kofan kowa kuma ya ja jikinsa ni kuma sai muna tafiya da mijina can wajen iyakar ƙasar sokoto da katsina wani lokaci mu bi waccan hanya ta huntuwa kan iyakar katsina da sokoto wani lokaci mu bi wannan hanya ta jibiya kan iyakar katsina da sokoto to har aka gama yaƙi sannan ranar sai akwai wani bature mai gwada sinima ana ce masa mr hamfur Mr.
hamfur Humphrey.
sai ya zo sai ya ce wa sarki ina uwar gida ya ce ta rana ya ce to sai mu je in gaishe ta in gaya mata za a yi wasa gobe na murnar yaƙi ya ƙare Hetlan kuma zai yi magana sai ta aiki duk a faɗa wa mutane mata sai na a aiki gida gida ce duk mai niyyar kallo gobe da almuru ya zo da almuru eh idan yanzu nan yamma ta yi ba rana za ta faɗi ba wannan rana in ta faɗi to almuru eh to wajen to to aikin san dai tun da kin san karfe wajen karfe shida suka so mata ruwa har zuwa bakwai har kuma aka kai ga fitar da wasan da mutanen ƙasar Nijar duk suka zo eh mu kuma aka sa aka fita da mu muka je muka hau benen nan na ƙofar tsoro eh a- ana ta wasan wasan wuta kamar irin wasan da aka yi na coronation Ah, haka ne, na fahimta.
kuma sannan sai aka ce to hitila fa zai magana hitila zai magana duk kowa ya duru duru muka ce "Ah, hitilan da ake yaƙi da shi kuma shi zai magana sai ya dinga cewa "Mm, mm, hitila kuɗi hitila na jamus kafiri azzalumin banza sai kuma a ce a ansa to duk sai aka yi ta ansa Mm, mm, dai yana ta yi wa kanta ko wani ne yake yi masa ko shi ne mu dai ba mu san fitilar ba har yau mu dai mun ci- an ci wuya an ci gudu tura ku wallahi hanyar zaria sai ka iske bature motarsa in ta ta- ta gaza sai ka iske goyinsa a ts- a tsaye a- a- a- a laɓa cikin mm, mm, wajen gindin mota shi ko ya shiga can jeji ya ɓoye
Jeji.
eh Nesa ne, kusa da Kaduna ne ko?
eh sai sai- sai na kan ce in an je gurin su kwara kan ce me me kuka zo yi kaji ya ce a ai bature ga shi can saboda kada ban ya fada masa an ce mai ɗaki ina nan ina kallon ka ka shiga sai na kan ce ina za ku ya ce mota mu ce ta gaza amma muna son mu je mu samu kayan aiki a wajen huntuwa ko kuma a zaria sai in ce to shikenan ka yi magana da baturen in ya yarda in ɗauke shi in kai shi huntuwa sai in ya gaya masa sai sun yarda sai in ɗauke su in kai su hutu kuma ba san yadda suke suna komowa ba suna jan akwalan motarsu ba ni dai na taimake su da yadda za su je su samu kayan aiki Ah, ah, ah. Ni ce,
Ah, a nan ah, gidan na kama mm, na gani da na wuce yau na gani akwai museum kenan wanda ya amfanin shi an ajiye abubuwan zubabi an yi karu da su amma kusa da wannan gida akwai makaranta da gidan makama haka ne wannan ne eh, ita ce Ita ce. Har farkon makarantar yanzu- Kano.
har yanzu sun yi amfanin shi Ita ce kai kai asalin Kano.
kai
Ita ce asalin makarantar Kano.
Ban taba shiga ba watakila wata rana inda akwai dama sai in saya in tambaye su in Eh, shiga in in gani.
eh,
Akwai ah, yiwu?
mm, Ya yiwu?
eh, eh, zai yiwu.
Amma ki ci gaba.
Mm, Ki ci gaba.
To,
Ko, ko ina da tambaya L- lokacin da an, an bude wannan makaranta.
mm, mm, Menene amfanin wancan gidan makama kusa da shi? Anan yi amfanin shi?
ai gidan ne aka tsaga aka yi makarantar.
Aha, sashin wani.
Eh, To menene amfanin saura?
saura Mm.
makama ya ɗebi rabi kuma da aka tashi ta- ya ɗauki sauran mai yawan da aka tashi aka ɗebar wa makama wannan rabi rabi aka yi gidan tarihi Mhm, Har yanzu.
yes Eh, Amma lokaci-lokaci an kule, eh, an gyara.
eh, Eh, eh. Ah, Kin ce akwai dalibai saba'in. Um,
shekara biyu da kafa makarantar nan arewa mhm,
uban sarauniya hidayat mhm. George.
ba uban sarauniya ba kakanta Ah, king george
Eh,
bayan an yi shekara biyu ya mutu Ya mutu.
sannan aka yi wannan wanda suka ce ba su yadda ba ya- ya ya ci sarautarsu saboda ya ce wata iri yake so Eh, haka ne.
to sannan aka yi wannan uban sarauniya shi shi ya yi sarautar ingila Mhm. Sai sarari.
ya sai sarautar Har yanzu.
to, mu- nan muka yi ta wasan coronation Ah, eh, kuma ina katsina eh.
na uban sarauniya
Uban sarari.
yes Sai kin sake gani a coronation da ita sarami eh lokacin da kina aikin metron.
E lokacin da, da, da ita sarauniya ta ci sarautar ingila muna can unguwar soji da yan mata na aikin matara a lokacin da, da aka yi da ni aka yi mitin a, a, a nasarawa sai liƙo ya sa a zo a ɗauke ni a kai ni to shi ne baturi ya manta mu principal ba ta sona miss sun dalilin haka ta ce suna farar fata an ƙi ɗaukar su maimakin sarauniya sai baƙar fata ta da kirki
to sai aka sai raddin wace ji wace to ni dai dama a rubuce aka kawo mana waɗanda duk za su zama ita ko mai ɗaki ce aka ita za ta zama maimakin sarauniya tun da ike isar in wadarci miki ta aure Ai.
bahaushe ai to sai ita ce ko meye ba ta son raina ya ɓaci ko meye muna tattare da ita to shi ne sai sai- sai aka ce sai aka ce to- sai sai ita principal din sai ta ce wa do to ai ba ta jin ingilishi sosai ya ce ai in an gama na kan ce su tafi ta a kai ta daga baya a nan ofishi na zan zauna in gaya mata da hausa ta san abin da ake ciki sai da an an gama mitin da su ma daki da su Mm-mm. Koya sunansa uban yan nan. Raka. Bisu raka.
daga nan kano A nan Kano a- zuwa Nasarawa.
su tarawa Mm. Kano, Musa. Mhm.
su raka Eh, su to, Har tarawa aka gama.
sun dade a nan Hmm?
sun dade a nan Sun daɗe ana.
daga ina suke Daga can garin ku ne. Mm. Ni ko ina ne garin su raka? Ya daɗe ana Ina iya aika da wannan ƙofar ɗakin ki.
ga 'ya'yansa nan su titi. Titi raka. Eh, mm, mm, mm, Yahudu ne.
aha ni na santa Wa, titi?
ne
Watakila. Ga yarin kunna nan ko naki ne kika yarko na wani ki. Ga shi nan ga shi nan akan tabarmar mai tsawo.
dalani
Ga yarin wajen riga.
yawwa su raka sun sun zo biki ko A'a, a nan garin suke.
eh eh na fahimta Eh to, amma muna hira an akan gari ya wannan.
tema a mitin ɗin biki.
ai To da aka gama ranar naɗin sarauniya.
aha To sai D.O ya zo ya ɗauke ni a mota. Sai muka tafi can fili ƙofar Bombay.
kwamba
Can ƙofa ba, sararin can muka je.
Ta san ƙofar wai.
Sai aka ce, in- in- sai ya ce to, in hajiya, uwar gida hau hau kan ke ce sarauniya. Sai na hau kan in rufin mota. Duk taron garin nan.
ashe kai kai kai Lafiya lau, lafiya lau, ba gajiya.
lafiya lau, na gajiya
Masa ina ne?
duk da aka gama kuma aka kama da kyautar madar
wani irin kyauta madar madar oh madar wanda na na taba gani eh, madara to aka kira mu nasarawa gidan do ofishin do aka sassaka mana masa kuma sai furin su faɗi kaushi ya ƙara daɗa kama
Eh, tana jinki shi Mm, sai ta ce min da ma kin daina ma zuwa gurin kamfawi ai kowa ya san kina aiki da- dare da rana na ci ba zan daina ba sai in zauna a gidan aiki ba na zuwa gurin aikin yara me me ya kawo ni me yasa dion suka kawo ni
tana jinki shi wallahi eh Eh, kai, kai.
ta ji haushi da yawa kin ce akwai ah, ita mrs sorensen wanda ta yi aure da wani bature Ah, ah, gafara wa- wani bahaushe eh ba ya rabe ba
daga nan ne eh a nan mm, mm, shi mutumin ibada ne
Wani sun zauna ne?
a ibada A,
a ɗan sarkin ibada ne to, kuma yake likita to.
to kuma shi ta aura Ah, kin taba gaya mini labarinta. Eh, eh, ah, ta nan. Hajiya, ah, ina so in in ci gaba wannan hira amma yanzu ya kamata in in in yi wani tambaya.
to Wato, ah, na taba ji labarin Lokoja. An kai sarkin Aliyu a Lokoja.
mm, Na taba ji labarin Dela. Ah, ta ce su sun, sun yi gudu sun bi ah, sarkin Aliyu zuwa Sokoto lokacin da yana so ya yi ziyara.
Mm.
Sai da yana dawowa ya ji labarin turawa suka zo.
mm, Bayan haka waɗansu sun koma an kashe su sai waɗansu sun ci gaba gudu.
eh, Sai an, an sutura an- sun kama, sun kama um, sarkin Aliyu.
eh, Tambaya wato kin da- ji labarin Lokoja ko kin taba shiga Lokoja ko Hajiya Dela ta taba yi ziyara wa sarkin Aliyu a Lokoja.
a a ta je ta yi ziyara ga wanda ya kulle ta za ta haife ni Aha,
da aka kwaso su bayan an kama sarki to sai aka aike ubanmu ya zo aka ce zo ya rike gari madala.
to da ya zo garin rike gari da aka kawo iyalin alu to waɗanda ba su haihu ba to sai sai ya- ya- ya- ya maishe su ɗaka sai duk suka haihu da shi suka haihu da abas waɗanda ko suka haihu da alu kowa ya tafi gidan ɗansa
Sabar haka ta tafi.
eh mm, eh, su su su dela suna nan suna kullan ubanmu
To, ya za ta yi ta je lakwaja
ban ji ba? Ya, na ce ya za ta yi ta je lakwaja ba ta je ba.
an kulle ta a nan Eh, ba anan.
damar tafiya can Ba dama tafiya. Eh.
ni na Kawo je ziyara.
ni na je lakwaja amma sannan ya mutu
Oh, ba kin game da shi ba. Kai, kai, kai.
lokacin ba shi da rai ta yi Eh, na fahimta. Kin kin sani ko da akwai wata a nan tana da rai wata wanda ta yi ziyara a sarkin Aliyu a lokacin mun yi hira da shi da ita. Babu.
ban sani ba Eh.
ko akwai amma ni dai ban sani ba don ko ba a nan garin nake zaune ba duk wani abubuwan fa na na tun ina ban yi she- ban yi shekara bakwai ba na gan shi a gidanmu na- nan gidan na- nake labarinsa wani abun kuma sarkin kano abdullahi ne yake gaya mu
Ki kan Menene ki.
menene ya gaya miki?
yakan ce da- da tafiyar tasu sakwato da sadda aka taho da ubanmu aka ce zo ya zauna a gari sun riga sun kama alu shi kuma u- mm, mm, mm, wan ubanmu ya ce masa zauna ka tafi da iyayenka shi ne ya tattaro kan matan tsohonmu ya taho da su matan wambai waɗannan su su hajjiya dela su kuma mutan gidan sarki alu su suka taho da su to na san wannan ya ce ko za a gaya miki wata magana ko bayan ba mu don ki sani kuma sai ga kwarkwarar da suka je tare da ita kwarkwarar uban namu ya ce ga su ko ba haka aka yi uwar waje ta ce "Eh, shi ya taho da mu ba don shi ba da mun halaka
Halaka.
ida sun mutu mutu da yunwa ko kuma mutane su kwashe su
Amma lokacin da yana da rai sun sun kule su.
eh
Amma har yanzu yanzu ba su da rai.
ida
ina tsammani abin barka dai Sani dai, lafiya. Yau, ina lafiya, lafiya lau. ina aiki, ina hajiya.
barka dai ina la- ba gajiya a lafiya kala
Yau ina mu lafiya lau. Ba gajiya.
ina tsammani abin sha'awa ne mu ji labarin lokoja ah, mu ji labarin aliyu a cikin ah, lokacin da da yana lokoja amma ashe lokacin da kin yi ziyara ya riga mutu ko Ya riga ya mutu.
yaushe kin kin Mu je lo- mu tafiya muka yi yawon buɗe ido
yaushe
da daɗewa.
bayan da kin je katsina ko kin tafi ka- Eh sarkin Katsina ne aka ce ya tafi da shi da sarkin daura Mhm. sarkin daura kakan wannan.
oho mhm.
Aka ce su je yawon buɗe ido su ga ƙasashe. Muka shiga jirgi daga nan motar mu aka zaga da ita ta hanyar mota motar sarkin Katsina.
Mhm.
muka shiga jirgi muka je makurdi muka yi kwana hudu daga makurdi aka ɗauke mu aka kai mu bakin kwara
Waye, aka samu a jirgi me suke yi a gun?
jirgin ruwa ruwa Mhm.
to ko da yake Au, au, kin ga sun gudu.
yara
A ba Ko- haura garu ko da da abin da ike.
suke yi. A cikin wannan lungun?
Haurawa suka yi.
Au, da suka zo gunki nan yanzu?
wato kamar ban taɓa shiga jirgin ruwa na je ingila ba wannan ruwan na ji tsoronsa oh wannan Na ka- Lokoja.
kafin da kin je kasar ingila kafin da a'a kin tafi a'a na, bayan da na san waccan to amma ba amma- tsoro eh,
na san halaka ce dai to to amma wannan jirgin ne bai kai wancan girma ba.
oh kanana suke Mm, ah,
kuma muna tafiya
Ai an shaida ku, an har muka shaida kama ku.
hanya muka je Daga shekar ciki, an shaida ku, an ina to ku.
tun da daddare muke tafiya Ai waɗannan ne.
ba jirgin nan ya sauke mu ba sai sai da almuru wata almuru kai nisa ne Mm, Mm,
har sai aka ce nan wajen in ma'aisha ne ga ruwan ta ya tafi nan muka je za a sauke mu nan nan- nan bindiga sarkin katsina ta fada ruwan bagazin allah ya halaku an je sauke wa sai ta kubuce ta fada ruwa
Gaishe ta Da suka muka yi sai je suka can.
zaga.
da muka je can Gaisuwa, gaisuwa kun da ga zancen ku fa zai shiga cikin zancen mu fa aka sauke ni jikina na ta rawa to allah ya sa da aka ɗauke ni sai aka sa ni bayan uwar goyo na aka aka goya mata ne duka dalli aka sauke mu a masauki nan ma kwanan mu hudu
a cikin lokuta a cikin lakwaja
me kukan gani can a'a ni zai zaune nake a cikin gida ina wa na gani ruwa na akan manta kullum akan manta mata ni su dai cikin dakuna ne ni dai na ga ni dai na ga ruwa na kuma shige shi kuma an sauke mu na ji ana ta min kirare-kirare irin maroƙan dacen na sarki ali to to sai aka kawo wata ita ce take zuwa ta saura ya miya ta yi abu iyalin sarkin lakwajen Mu- m- m- muka yi kwana mu hudu sannan aka fito da ni a goye aka dora na a- a mota muka kama hanya muka yi ta tafiya ni da na ga ruwan ban mai ta nake madara ce
Don me?
ban taɓa gani ba Kamar madara ne?
eh Fari?
a ci- eh, a cikin butocinsu ba sai kishirwa da yunwa ta kama ni ga zango mai nisa sai in dinga ta fi sauran madaracin sai shi dire- direban sarkin ukela sai ya ce sai ya ce ai wannan in kika sha shi ba za ki iya motsi ba hauka za ki ta yi ai ban mini to shi yasa na san ruwan tukurwa ne to sai ga mu a a uke ne
Kafara. Maraba.
Ina gajiya. Ashe kikan zo yanzu ma muna lafiya.
Gajiya.
Ina ga au yanzu wannan zai na ɗauka.
Ta. Ta. Kina jin tsoron ruwa.
eh to ai na yi zancen mun je na sau mun sauka a a lakwaja na ce kwanan mu hudu
Kin ji labarin? Daga su maza.
Mm, mm, mm, Sun je a kewaye sun yi yawo sun yi ziyara.
mm, mm, mm, mm.
Ba kin ji labarin?
ba su gaya komai ba Kai kai kai.
sai dai in yamma ta yi sai ki ji guri ɗaya aka sauka wannan sarki a fito masa da kujerarsa wannan sarki a fito masa da kujerarsa kowanne ga iyalinsa to shi sarkin katsina mai jin zafi ne sai a dinga yi musu fifita shi ku sarkin daura sai ya ce don menene ni ba a yi mun fifita ba kai kake sa ake maka suna wasa da dariya dai haka muka fita daga nan da kwana hudu ba kwana takwas ba kenan ga wannan na- na cikin jirgi ga- ga jirgin nan da muka shiga kwana biyu kan mu je mu kurɗi wai eh to sannan muka muka tafi muka kama hanyar ukeli shi kuma da na dinga ganin su da wata hula haka zangan zangan mutum ukeli su kuma an jajere da masu bindigogi na ce wannan yaya za a yi da wani ana ce masa wai sarkin boka tagiyar nan haka ta tafi na ce mun shige su ni dai tsoron garin nan nake sai zarge je ba komai to sai na ce ni dai nan dai gara mu kwana biyu mu tashi da muka kwana biyu ko sai muka tashi da kauke ne sai muka je badin a mota fa to daga badin shi kuma kwanan mu hudu da sarki da sarkin badin da shi wannan sarkin daura nan- nan na ga sarkinsu yana riƙe da wata farar izza ya yi hawa a cikin mota wai mutanen suna gaishe shi yana karɓar gaisuwa da izza
Amma ba nasa ba ne. Kamar na.
izga A'a, kamar hannunsa ne.
to wannan abun to musa ka ce masa ina godiya allah ya albarka Madalla.
eh ka gaida gida sai gobe Sai gobe kuma? Ta.
Ya sa wani abu kamar hannunsa?
a'a abu kamar abun kamar abin nan na kawus Igiya.
na eh, kawu Igiya.
Mm, Eh, na fahimta. na Mm.
fahimta. Ya yi haka.
eh muna ta isga kamar isgar doki Aha.
gundin doki ko na saniya
Barka da lafiya. Ina daji.
tsoho ne kwarai wannan da muka je to kwana mu hudu muka tashi a mota sai ga ma iku Sai iku iko. Kai.
muka je muka je iku nan ma kwana mu hudu sannan muka fito muka je ilori nan ma kwana mu hudu sannan muka gangaro kano
To, da kuna yin yawo haka, Mm.
a yana kukan kwana.
duk inda sarki ya je ai sarkin ne zai sauke shi mai gari ya ba shi gida da komai da komai nasa inda zai zauna da iyali Ko a iko fa.
a iko masaukin mu bayan gidan gwamna Mhm, to ma. Madalla. Ah, Ya yiwu sarki da nasu sai saya a kayi
Mm, in in an yi haka a yana kukan kwana in kauye ne.
a ƙauye Mm, mm.
na ina
ko yana da yana da aiki a kauye ko ba dama ya saya a kauye
haka cikin garinsa Mm, ko um, lokacin da an, an bi hanyar lokoja to akwai kauye a'a tafiya muke sai mun je babban birni to madana madana
inda za mu sadu- za a sa- za su sadu da sarakuna 'yan uwansu Mhm, to za su ba su masauki mhm, madana kamar a nan muna da gida a Mm, kofar mm, fatawa ko mm.
don baban ah, manyan baki in suka zo ba ai ai Mm. to haka nan ne Madana. Har yanzu an yi amfanin wannan gida a waje wani da manyan baki. Kusa da masallaci.
gidan dogon lamba Haka ne? Wannan ne?
ta ke wancan gida da aka rushe
Oh, an rushe shi?
yauwa Gari. Ako gidan sarkin Katsina. Ko gidan Sardauna. Sokoto.
sardauna ai bai sauka cikin gari ba ko da ya zo Ko kamfani waziri, wazirinsa.
to kila Eh,
akwai dai gidaje nan din na baki mm. Ma aina wannan wanda an rushe.
can gidan dogon lamba inda dogon lamba ya zauna Dogon lamba kusa da um, baitul mal. Ban- nan in ka wuce gidan liman ka wuce masallaci ka ƙetara ga gida nan wanda aka rushe A cikin gidan sarki ko a waje?
a waje A waje?
eh Uh, bayan da an wuce masallaci kadan.
eh Mhm.
akwai gida na nan yamma arewa Eh, na san shi.
to shi ne amma ya gidan do- rushe.
eh, gidan dogon lamba an rushe Eh, shi eh. Menene amfanin gidan dogon lamba?
bature ne wanda ya fara zama a gidan Oh, shi ya- ya sa aka gina masa wannan gida gida ne babba
don me ya- ya yi gini can? Ta arewa ta yamma.
a to sa kansu suka yi kuma nan tari turawan da suka zo in ba su da gida nan sukan zo su shiga kuma in ana hawan sallah a da can benin gidan tura'an ke ake sa musu kujeri su zanzauna sarki in ya zo ya ka jinjina sai ya sauka ya ji- mm, jakadan raddin ya sauko jakadan do ya sauko su ce eh, wannan ya ce raddin na gaida sarki ya nemi ka barka da sallah wannan kuma haka na do sannan su tafi da shi su hau ne su je don su yi mubaya'a da, da, da turawa nan tusa idin nan nan filin nan duk cike yake da ɗan adam to da lokacin da muke waccan makaranta ta gwamna gwamnati to sai akan je da motoci a jido mu in zo in zauna in in zo in tsaya duk 'yan makarantar nan an sauke su da 'yan student da 'yan kamfawun to duk ni zan musu jagora mazan su da matan su kam da leburorin su mu je mu taru mu mu zauna a sa 'yan gadi su tsare mu in an gama kallo sai a sa kuma mu fito in ce in ka- ku ja mana gora yan gadi su ɗauko hanya mu taho mu taho mu taho mu taho mu taho mu taho mu shigo gidan sarki Mm, daga kudu eh in mun shigo gidan sarki zai mu zo nan kan daɓe mu cika a cika na kan ce musu to ku dakata su tunan ta tsaya daban kamfawun ɗina ta tsaya daban to sai in je in shaida wa sarki alhaji ceren sarki ya daɗe barka da sallah kuma ga shi mun taho principal ta haɗo ni da su da student da kamfawa su zo su zo su gaida sarki ce to madalla to biye ni za ku yi ko sai a yi ni na kan ce to dama an sa an yi abinci iri-iri an aje Eh,
sai in- in- ya ce to a kawo su sai in ce to a fara shigar da 'yan student inda iya su ne manya to sai in je in- in zauna in ce to ku shigo a ɗebi waɗannan da metirin su je su gaida sarki su taso waɗannan har su ƙare da masu yi musu aikin abinci waɗannan sarki waɗannan kaza ne mhm.
kan ce to madalla to sai in sun fito sai kuma in ce to hajji in shiryo na hau meturorin su kawo nasu sai in fito sai in ce to ya gai ku kawo daki daki kai layi domatiri domatiri Eh, eh.
zo su gaida sarki in sun kare sai ce to na kan ce to za mu yi gurin wasu ta shaida mana inda za mu zauna sai ka ce "Au, da wani gurin da za ku zauna ga ga guri wato tsoron nan na daga can wanda ake can tsoron ingila ko Mhm.
to du shacin haka duk ya bar mana
ku yi amfani da su Mm, madara yana da kirki to amma a sa'anan akan yi amfanin kofar ta kudu a yi Eh.
gaisuwar sallah Mm, mm, mm, mu mu ne sai da sai da yamma suke yi na saraki mu bayan nan mun tafi to sai mu je a yi ni wasa da dariya a ci a sha a yi komai su shigo cikin gida nan su kafa wasa can sararin garke hausawa su yi nasu waɗannan iyamurai da yaraba su yi nasu in sun gama kuma sai mu je mai salama an kawo motoci sai in- in je kowane su shirye su shiga in sun shiga su ja su tafi duk dai da haka har mu kare duk rada mu mu tafi sarki ya ce to mu ɗaki ga raguna biyu irin tintin tintin ɗinan masu da sa da kuɗi jaka guda Kai.
sai mu kama hanya in na je sai in ce to za ni gurin principal in je in ce mata ofis in ce mata ga kayan ki ga mutanen ki na ruwa da su lafiya Mhm.
amma tun da makaranta ta karkasa ta karkasa shikenan Mhm, ba jagora guda Eh, daya wanda zai kawo su Ba gurin dama.
sarki har aka ya kare Eh, ba dama yanzu. Eh. Amma ashe sa'anan kuma a lokacin eh, kin yi hira akan lokacin jaji ina son in, in sani ko an yi jaji ta sallah a kofar ta kudu ko kofar ta arewa
caji jaji
na mai fa Mm, na sallah lokacin da akan hau roki an yi gudu sai in gai da
Sarki?
Mm.
wannan ba mu zuwa Eh, amma dama Kin can taɓa- dama can tun can da ma can haka ake ta gudu Mm.
tun tun tun tuni tun tun tun tun tun da kin tuna Mm?
tun da ah, shekaru kuruciya na ki Mm.
kai kai kai to ina tsammani wannan kofa ta arewa wato fatarwa da wancan daban wannan ta arewa ita ran da aka hau aka tafi masallacin idi mhm to shine nata biki nan
Ko yaushe an gini wancan gida ta turawa can kusa da kofar ta kudu. Kin tuna?
wanne ne gidan turawa Akwai manyan gidaje su turawa sun yi amfanin su su yi aikinsu.
a turawa To, wato abinda na ke so in gani in in sani.
Mhm.
Wato ko ta arewa ko ta kudu gabas gidan sarki ne.
Mm.
Mun, mun riga yi hira akan wannan.
eh Watakila da kafin da shekaru kuruciya naki an, an yi amfanin ta arewa. Ta gaba gidan sarki. Amma yanzu ashe kofa ta kudu gaba ne ku.
kofa ta kudu kudu ce kudu ce Yi Ko, ko baya ko gaba.
kofa ta kudu haka take wato tsoron tuta ko Mhm.
to kakama abdullahi ne ya yi shi Mhm.
da can Kakan babu Abdullahi.
Eh, Mhm.
da sai wannan kofofin guda biyu Ni ba gidan gani ba.
Sake fada. in ji.
sai waɗannan ƙofar ƙwaro Aha, da ƙofar kofa fatar fatalwa.
ruwa
Ya, ya, ya gini waɗansu.
Mm-mm. su ne dai ake shigowa gidan sarki ga gidajen bayan sarki kewaye da gidan sarki sannan a shigo a wannan ƙofa mai mai azaran nan da ake ƙetarawa Mm.
to shi ne sai ka shigo cikin gidan sarki
Amma ji um, mm, mm, kakan Abdullahi ya gini wannan kofar ta kudu sauran tuta. Ko?
wato shi abdullahi Aha.
maje kalofi Aha.
shi ya wannan ƙofa ta kudu mhm, to da zamani ya zamani bayan ma ubanmu ya mutu bayan ɗan tsoho ya mutu lokacin sarki sunusi mhm.
shi ne turawa suka ce a ture a yi ginin bulo shi ne aka ture aka yi ginin bulo aka sa tuta Ah, Lokacin Sanusi.
yes Sabo ne.
ni Bai dade ba.
bai daɗe ba aka tura duk ginin da aka kwashe ƙasa aka cike wannan kududdufi na daga nan hanya wadda ake muke ce mata 'yar sarki aka cike wannan kududdufi wanda za a nufi hanyar kurmawa aka yi fili har aka yi wannan ginin na ofis to da wannan ginin na ofis da wannan sauran tuta duk sababbi ne Ah, madala.
ofishin yanzu da waɗannan mm, da gwamna ya taso su daga can suka karɓi wancan to suke yi a nan ofishin gidan sarki
Ban ji abin da kika ce sukan- suka yi da ah, gidan mai baban daki.
Mm?
Sun- Kin, kin ambata wani abu akan mai baban daki? Akan baban daki? Ko na kuskure?
yau in ma na ambata sai dai in ce miki wato babban ɗaki Aha,
gidan babban ɗan audullahi ne aha.
majerin gin gidansa ne Mhm, sai- aka yi masa aure
sai bayan haka.
bayan haka da ya mutu kakanmu ya- mai bi kakanmu da yake shi yake bi masa a- a a- a haihuwa shi aka ba wa sarautar sarki bayan majeringin ya mutu kakanmu audullahi maje karofi to shi ne ya sa uwarsu shekara mai wannan ɗaki Ah, ita ce na farko ita ce ta farko daga nan zuwa eh baban daki.
eh
Amma ke an bata wani abu a- a kan turawa? Sun, sun yi gini kusa da baban daki? A'a, ba ki nan bata ba. Na, na, na yi kuskure. Madalla. Amma ashe an, an gini sauran tuta lokacin da an gini gidajen turawa. Can. Ko?
to ni dai ban san gida cu turawan ba na na nan ni dai na san wannan ofishi da aka kone
Oh, ofishin fili eh.
to na san waɗannan amma ba ba- sai sai sai layi kan alkali mhm.
ba gidan turawa sai ofis
Um, na tuna a nan kudu shekara nan kudu shekara biyu ta wuce da ina nan na yi ziyara wa waziri Mhm.
da yana nan amma an sake shi a nan kusa da gidan sarki An- an gine sabon daki kusa da kofar ta kudu an hada an hada da gidan sarki a na gaya miki garin gidan sarki ne aka rushe eh, tare da sauran tuta duka aka rushe eh na ji wannan na fahimta aka rushe kuma wannan na fahimta to sai aka zo tura suka yi ginin bulo eh, aka yi sai aka zo aka tada wannan sauran tuta to sai aka je aka yi wancan aka ce sarki ya dinga zuwa can yana yana shari'a
To a lokaci daya Eh.
suka su- sun gini duka.
Eh, eh, yes Madala, madala. Mm. Yawwa. yawwa. Amma kin ce lokacin Sanusi.
Mm.
Ashe na so ne. Ashe na gode.
to ni ma Na na gode gode. Sai ki huta yanzu kadan.
to